أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا وانا لتافي ندالي يا زامو شكبا دقا إن مكقوانا آه أبن shi wannan littafi na daliya muka muke cikinsa shine yana magana game da ɗaukaka da daraja da shehu malam nasu shehin tsaye akan sauran shehunai yadda a baitin da muka kwana yake cewa fa huwal wahidu wa man yakun fi dari lam yulqahu fa ka'annahu lam yujadi shi shehu malam nasu shi ɗaya ne tilo a zamaninsa duk wanda ya zo a zamaninsa bai haɗu da shi ba to kamar ma ba a yi shi ba ne yake cewa fardun shi shau malam nasiru ɗaya tau ne walaisa lahu naziru ba shi da kishiya fantafa jam'un wa tasliyatu da jami'i da yin tasniya fantafa ya kori hazal mufradi ga wannan mufrad to anan sai ya kawo wani baiti to ai watakila za ka ce to a in malami ne in wa'azi ya yi shi kaɗai ne mai wa'azi idan wani ya shiryar shi kaɗai ne mai shiryarwa in shi shehi ne shi kaɗai ne shehin to shi ne anan yake so ya baka ansa yake cewa fa in shira'a ba ilahi da ila alhidayati ghayruhu fal misku lazfaru laysa kal miskil kadi fa in shira'a ba ila alhidayati ghayruhu fal misku lazfaru laysa kal miskil kadi yace fa in shira'a ba gairuhu wani wanda ba shehu Nasir ba, gairuhu wani shehin daban ba shehu Malam Nasir ba, fa inishara abba idan ya juya ilal hidayati zuwa ga shiryar da wani. Ka fahimta? Gairuhu wani wanda ba shehu Malam Nasir ba, fa inishara abba idan ya ya miƙu shi ne ishara abba shi ne kamar miƙa kai. amma fa ine gairuhu wani shehin da ba shehu malam nasir ba fa ine shara abba idan ya motsa ilal hidayati zuwa ga shiryar da mutane ko da kaga wani mutum ba shehu malam nasir ba yayi kokarin shiryar da mutane to sai baka amsa fal misku lasfaru miski lasfaru me tashin kanshi laisa bai kasance kalmiskil kadi kamar da kushashen miski ba miski mai kanshi ai bai kasance kamar da kushashen miski ba wanda baya shi da kanshi sosai ko da wani ya shirye da mutane to amma dai ba irin kamar shehu nasir ba shine gairuhu wani wanda ba malam nasir ba fa in shara abba idan ya shiga ilal hidayat zuwa ga shirye da mutane fal misku lasfaru miski mai tashin kanshi laisa bai kasance kalmiskil kadi kamar miski da kusashe ba shine ko da wasu sun yi to ba irin nasa ba wal azbu yaghzuru bil hiyabi wa lam yarad wa lam yarid ma an kasa dakilta min mutawarridi wal azbu yaghzuru bil hiyabi wa lam yarid ma an kasa dakilta min mutawarridi har yanzu yana baka misalin cewa ko da wasu sun yi aiki irin na malam nasiru to amma fa na malam Nasir ya fi nasu wal azbu shi ruwan daɗi ya yana yawaita birhiyabi a fadamai ko ka ce a tafkuna birhiyabi a cikin ƙoramai walam yarid ma an kasadda walam yarid amma fa bai gangara ba ma an a matsayinsa na ruwa ruwa kasadda kamar kogin sau sadda kilta da take tsammani min mutawarrid ga mai gangarawa ruwa ai daman yana da yawa a cikin tafki ruwa mai daɗi amma fa bai kai kamar ƙoramar sadda ba ita ƙoramar sadda wata irin ƙorama ce a wajen larabawa mai daɗi wanda ruwanta ya shahara wajen yawa da daɗi wata iriyar ƙorama ce mai ruwan daɗi sosai ruwanta ga daɗi kuma ruwan yana da yawa shi yasa ce to wal azbu ruwan daɗi ya gzur yana yawaita birhiya da a cikin dausaye a cikin ƙoramu wa lam yarid ma'an amma bai gangara ba ma'an ka sadda kamar ruwan sadda ba kilta da kake tsammani min matawarri daga masu gangarawa wal kisbu yaksuru bil ibabi wa lam yarid kasagri kasagri wa sa'adani min mutawarridi wal kisbu yaksuru bil irabi wal kisbu yaksiru bil irabi ولم يرد ولم يرد كالصبر والسعدان من متورده to wal kisbu shi ya banya shine yawan ciyayi guri mai ni'ima wal kisbu ita ya banya yaksuru tana yawaita bil iradi akwai walam yarid kasagri amma ba duk da haka walam yarid bata gangara ba kasagri kamar tsiron da ake kiransa sakri wasa adani ko kuma tsiron da ake kiransa sa'adani min mutawarridi daga masu gangarawa abin da yake nufi anan wal kisbu shi ya banya yaksiru bil iradi tana yawaita a cikin kwari walam yariska sagari amma bata kai kamar wannan tsiron da ake kiransa sagri ba as-sagri nau'i ne na wani irin tsiro wasa adan shi ma sa'adan nau'i ne na tsiro shi amma sa'adan din wasu suna cewa kamar da yi amma dai abin da na fi tantancewa tunda ban samu sunan su garanti da Hausa ba nau'i dai na rantsu ne kasagri kamar wani irin tsiro wasa adan shi ma nau'i ne na tsiro duk da wasu sun fassara shi da cewa da yi min mutawarridi ga mai neman abinci saboda waɗannan ciyayin ko kamus ka duba za su ce wasu irin tsiro ne wanda wannan raƙumi yake yawan samun yake yawan cinsa a matsayin abinci وأباب دجلة ليس كالبرب الذي سمد سراه ولا البواسق كالودي وأباب وأباب دجلة ليس كالبرد الذي سمد سراه ولا البواسق كالودي وأباب دجلة cikin ruwa irin na kogin dajilata wata korama ce ita ba wadda take shahararriya a wajen larabawa wa ubabu da jilata, cikan ruwa irin na kogin da jilata, laisa bai kasance kalbarabi kamar damshi ba, shi ne kalbarabi kamar yayyafi, ka haɗa kogin ruwan da jilata da yayyafi, shi ne to ka haɗa malam Nasiru da wasu shehunai. Samidun, wanda yake yayyafi da allazi samidun sarahu wanda ruwansa ɗan kaɗan ne, walal bawasiku. ka haɗa dogin dabinai kalwudi da ‘yan ƙanana-ƙananan dabinai. Kaga dai har yanzu dai na cewa, ko da kaga wasu suna hidimar, to amma dai ba kamar tasan ba. Shi ne wa'u babu dajilata, rafin ruwan kogin dajilata, laisa kalbarab bai kasance kamar kamar ɗan yayyafi ba, allazi samidin sarahu wanda ruwansa ɗan kaɗan ne. Walal bawasiku, hakan nan dogayen dabinai, kalwuti ba su kasance kamar gajerun dabine ba shi ne can yi ƙura'an yake cewa wanne kalu ba su kat lahaƙal unnari to wanne kalu ba su kat to albawasik ɗin jam'in jam'in su ne wal albawasiku dogin dabinai laisa wannan kalwudi ba su kasance kamar gajerun dabinai ba wa banatu a wajalatu jari halfara وكذا البزات خلاف إكد إفد وبنات وبنات أعوجا ‘ya'yan raƙuma, shi yasa ake cewa banatu a awaja, ‘ya'yan raƙuma ana ce musu a awaci, saboda raƙumi ana kiransa a awaci, wannan akwai raƙumin da yake yake karkacewa. To, amma in aka ce banatu a awaja ana nufin ‘ya'yan raƙuma. Wa banatu a awaja, ‘ya'yan raƙuma, la tujari halfara jaki baya iya tserawa da su eh ƴaƴan raƙuma jaki baya iya tserawa da su waka zalbuzatu hakan nan shafo shi ma baz jam'u bazin kenan hakan nan shafo kilafu ikirin yana saɓanin ikirin ɗan ƙaramin tsuntsu iffadi mai ƙaramin taku ka haɗa babban tsuntsu da irin ɗan ƙaramin tsuntsun na wanda da ya tashi a nan fir ya tashi a nan ya sauka a nan fir ya tashi a nan ya sauka a nan za ka haɗa su to shi ne har yanzu shi ne wabanatu a waja ‘ya'yan raƙumi la tu jari halfara ai ba za ka tsera su da jaki ba waka zalbu za hakan nan manya-manyan shaku kilafu ikidin ai suna sabanin ikidin ɗan ƙaramin tsuntsu iffadi mai ƙaramin taku والنار في الأشجار لكن ما بها لكن ما بها كأفارها والمرك مست من مستنجد والنار إذا وتا في الأشجار tana cikin bishiyoyi duk wata bishiyar da ka samu ka sani to akwai wuta a jikinta eh shine wannaru ita wannan wannan antum wa ansha'atun wannan antum wannan shajarat hamna hal munshi'un a wannan qur'ani afara'aytumun nar allati turun antum ansha'atun shajarataha amna hal munshi'un to kaga duk wata bishiya akwai wuta a cikin ta to wan naru wuta fil ashjari tana cikin bishiyoyi lakin ma biha sai dai ba kamar ta afariha kamar itan tumfafiya ba shi itan tumfafiya wutar da take cikin su tafi ta sauran itatuwa sai da za a gane haka tashi a wuta ka gani za ka ga dauri zai kone shi ne lakin ma bi haka a fariha ba irin tumfafiya ba wal marhi ba kuma irin kamar gangar zomo ba shi ma nau'i ne na na ciyawa wal marhi ba kamar gangar zomo ba min mustanjiti daga mai hura wuta kowane tsiro yana cin wuta amma ba kamar itacen tumfasiya da gangar zomo ba su wannan kan da kasa sa wuta yanzu nan fi sun kone to shine wannaru wuta fil ashjari tana cikin itatuwa lakin ma bi haka afariha amma ba kamar afar ba shine tumfafiya wal marke da gangar zomo min mustanjibi daga mai kunna wuta wa shabarru daini ya tu gaira zujajuha wa zawaibul hadabat gairul awhadi har yanzu dai yana gaya maka bambancin shehu malam nasir da sauran shehunnai washabar rudainiya ce washabar rudainiya ce wannan kaifi irin na kan mashi wanda yake kira rudainiya gaira zujajiha amma ai ba kamar kotar ba ne ka haɗa mashi kira rudainiya ka haɗa wajen ƙarfan waje mai tsinin da kuma bayan yadda baya shi da tsinin? Ai, ba za ka haɗa ba ko? Shi ne washe ba rudainiya ce, kaifi irin na mashi rudainiya, gaira zuciya jiha, ai ba kamar gaira zuciya jiha, ai ba kamar koma bayan gefen nasa ba, ka haɗa da tsinin mashi da bayansa, kaga ai tsini shi ne mai tashin hankali. wazawa ibul hadubati wazawa ibul hadubati tsololuwar duwatsu maɗaukaka shine zawaibu kamar zankwaye tsololuwar dutse a samu babban dutse tsololuwar wannan dutsen gairul auhadi ai ba kamar cikin kwari suke ba ai tsakanin tsololuwar dutse da kwari ai akwai bambanci ko to haka tsakanin shehu malam nasiru akwai bambanci da sauran wasu sauran shehunnai ko sauran waliyai وذوي الجناء لهم محاسن جمة لكن لكن ما قصد السباق لمئبدي وذوي الجناء لهم مها محاسن جمة لكن ما قصد السباق لمئبدي وذوي الجناء ما أبوتا واقوكي سوني مواقع لهم محاسن suna da abubuwa masu kyau jammatan gaba ɗayansu ko kuma lahum mahasul jammata suna da abubuwan alkhairi masu yawa mana mawaka ai ba kuma bayani a cikin al'umma ba wa sauri kina'i ma abota waka lahum mahasin suna da wani irin daraja jammatu mai girma lakin na ma sai dai da lamarin yake kasabu su baki karan tsere le mi'ibadi ya tabbata ga mi'ibadi sunan wani mawaki ne mi'ibadi a lokacinsa shi ya ci gasar waka shi ya tsere wa mawakansa sai shi ya fifici mawaka saboda haka ko da sauran mawaka suna da yawa to shi wannan mi'ibadin ai shi ne ya ci shi ne kasabar sibaki karan tsere kasaban nan kara ne sibaki na tsere karan tsere tun ana tsere kara ake kafa a gurin in ka je gurin ka sha sai ka dawo kuma والشمس في كبد السماء سما بها بعد السناء فوق كل مكبد والشمس في كبد السماء سما بها بعد السناء فوق كل مكبد والشمس إترانا في كبد السماء da take tsakiyar sama bajin sana'i mabayyanin ɗaukakar nan sama shine ɗaukaka biha da ita ranar shine sanarin samaniya fuwaika amma fa tana saman kulli mukabbaji duk abin da ke cikin sama ai kamar rana ce yana sake misali da bayan nasu ai abubuwan da suke sama suna da yawa amma kuma ai rana ta fi su shine wa shamsu ita rana fi kabidin sama'i a cikin sama badis sana'i mabayyanin ɗaukakan nan sama shi ɗaukaka biha da ita fuwaika sai ta zamto tana saman kullum kabbadi duk abin da ke sama wa risal imam shazili ya tariqahu wallaysu yasri sirruhu lil furhadi wa risal imam shazili ya tariqahu wallaysu yasri sirruhu lil furhadi wa risal imam shazaliya shi wannan shi malam nasiru wa risal imam shazaliya ya gaji imam shazali shi ne shehu shazali mai ɗariƙar shazaliya. Ɗariƙahu ya gaji ɗariƙarsa, wallai su daman zaki ya sari sirrufu yana nasar da sirrinsa ne lirfur hadi ga ‘ya'yansa. In dai ka san babban zaki ya fi ƙarfinka, to kar ka je ka ɗauki katanɗan zaki. Eh, saboda ni, sirrin da ke jikin zakin yana jikin ‘ya'yansa. shine walle su shi zaki yasri yana nasar da sirrahu sirrinsa na lil furhadi ga ƴaƴansa furhadi shine kwikwiyo irin na zaki shi wannan warisal imam shazali ya dariqahu ya gaji dariqar shehu shazali walle su zaman zaki yasri sirrahu yana nasar da sirrinsa na lil furhadi ga ƴan ƙananan ƴaƴansa sune ƴan kwikwiyo saboda haka shi wannan shehu malam nasiru ya gaci imamu shazali ne daman ɗan ɗarika ce ta shehu shazali wallahu ta'ala a'lam